sun hadisi nan ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke ciki wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna 11 ga watan jimadul akhira hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1443 wanda ya daidai da sha uku ga watan ɗaya ko sha hudu ko sha hudu ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu har yanzu muna cikin babi na na muna cikin باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورمح ورحمتهم in ba mance ba za mu tashi kan sabon wannan babi ko? kala babu ta'azim hurmatul musulmi babi wanda yake bayanin girmama alhurma ta musulmi abinda ya zamanto bai dace a aikata da su ba wannan alhurma su ce wa bayan hukukihim da bayanin haƙoƙinsu wa shafaƙat alaihim kuma da ceto da tausayawa a kansu wa rahmatuhum da jin kansu قال الله تعالى ألا مدوككي كتوا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه wannan kuma wa man yu'azzim hurumatillah dukkan wanda yake girmama hurumatullah iyakoki ko dokoki na Allah ko abeban da Allah madaukaki ya gindaya wa huwa khairul lah wannan shine mafi alkhairi a inda rabbihi wajen ubangiji قال تعالى الله مدوكي كيتوا ذلك ومن يعظم شعائر الله wannan kuma dukkan wanda yake girmama wata shari'a sha'ira wata alama wani al'amari na addinin Allah madaukaki fa innaha min taqwal qulub wannan na daga tsoron Allah wanda zukata suka kunshi wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa wa akhfid janahaka lil mu'minin ka sassabtar da fuka-fukan rahma ga muminai na wannan na nuni ga tausayawa da jin kai na musulmi muminai wakala ta'ala Allah madaukaki ke cewa wa man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka annama ahya an-nas jami'a ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من قتل نفسا بغير نفس dukkan wanda ya kashe wata rai ba tare da haƙƙin da ya cancanta ba ya kashe ta ba kisasi ba ba kuskure ba aw fasadin fil ard ko kuma ya tahi ya aikata ɓanna a cikin doron ƙasa zalunci ne zinace-zinace ne kashe tarye hanya ne kwace ne duk abin da ya zama tobanna ne lalata tsakanin mutane ne baka annama qatalan nasu jami'a hukuncin shi kai kace ya kashe mutane gaba ɗayansu domin rai mumini rai ne wanda yake da girma wajen Allah madaukaki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gushewar Ka'aba ita ce mafi sauki wajen Allah ga zubda jinin musulmi duba ka girman Ka'aba wuri ne wanda ake ta Allah madaukaki da bauta amma duk da hakan Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce gushewar Ka'aba ita ce mai sauki da zawalul Ka'aba ahwanu inda Allah min iraqati da min muslim na'am fa ka'annama qatala an-nas jami'a kai ka ce ya kashe mutane gaba daya waman ahyaha kuma wanda ya rayar da rai yayi sababin rayuwar ta fa ka'annama ahya an-nas jami'a shi ma kai ka ce ya rayar da mutane gaba ɗaya walaƙad sha'atuhum rusuluna bil bayyinat kuma tabbat manzanninmu sun zo musu da ayoyi bayyinannu thumma inna kathiran minhum ba'da zalika fil ardi musrifun kuma duk da haka nan bayan wannan suka kasance a doron ƙasa masu wuce gona da iri masu tsallaka dokokin Allah madaukaki wa nabi Musa radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga abu musa al'ashari wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manza Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ce al-mu'minu lil-mu'mini kalbuniyan ya shuddu ba'duhu ba'da mumini game da ɗan uwan shi mumini kai ka ce gini ne wanda yake shashen shi yake karfafa shashen shi za ka zo wajen gini aka ɗora birki aka mara wani ɗan aka kara wani a jikin shi aka ɗora wani a samansu shi kenan sai su ɗaure juna sai su karfafar da juna to haka mumini yake ko don lokaci na karfafa ɗan uwan shi musulmi mumini baya taɓar da mumini wa shabbaka baina asabi'ihi manzala sallallahu alaihi wasallama ya hada yatsotsin shi haka ya saba su na idan aka yi haka ka alama ce ta ƙarfi ta haduwa ta wuri guda ba san mumine ba da tarwatsewar ra'ayi da tarwatsewar al'amura komai suke yi wuri abu guda suke yi na kuma abin da ya yi rauni a wannan zamani namu za ka ga sawa'un a falfajiya ce ta duniya ta gari da gari ko gari daya ko gida daya balma ko ƙasa daya sai zama to yanzu musulmai sun zama farauta abin farauta kowa ya ga dama sai abin da ya ga dama da su saboda kawunan su a rarrabe a ci wancan da yaƙi a koma a ci wancan da yaƙi a koma kuma kowa iyasa ya sa ido iyaka قال وعنه قال هكذا أن سامونا حديث لغا أبو موسى رضي الله عنه كتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله وند سرايا الله da amincin shi su ƙara tabbata gare shi man marra fi shay'in min masajidina dukkan wanda ya huce wani abu a cikin wani abu daga masallatan mu aw aswaqina ko daga cikin kasuwan kasuwannin mu wa ma'ahu nablun tare da shi akwai kibiya falyumsik to ya kame wannan tsinin kibiya wannan aw yaqbidu ala nisaliha ko kuma ya kame wannan kan wannan na kibiya saboda kai ya soki wani da ita ko dai ya boye ta ko kuma ya kame kan na'am ala nisaliha bi kaffihi da tahin hannun shi an yusiba ahadan minal muslimin asalin kama Allah yusiba ba dan komai ba saboda kai ya soki wani wani daga cikin musulmi minha bi shay'in kai ya samu wani musulmi da wani abu na wannan kibiya tashi sinin kibiya tashi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi duba ka gani taro aka ba a yarda ba ka shiga da wani abun da zai cutar da musulmi ko menene وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن سمونا حديثي دقى نعمان بن بشير وان يرجع الله تقار تبتا قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال وان تسيرا يا الله دامون تقار تبتا قريش مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه azala sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatamcin muminai a cikin san junansu tawaddihim wa tarahumihim a cikin jin kan junansu wa ta'atifuhim a cikin tausayawa junansu mathalul jasadi kwatamcin su kwatamcin jiki idan shtaka minhu udwun idan wani wata gaba daga jikin shi ta samu rashin lahiya tada'a lahu sa'irul jasadi sai zamanto dukkan sauran sasannin jikin sun karba sun shiga cikin ciwon da wannan gaba ta shiga cikin shi bisahari sai zamanto babu kwana ido sai kasa kwana walhuma kuma masassara ta zo ta mamaye za ka ga a ƙafa ce yatsa ta ƙafa wani abu zai ƙaya za ka taka ko ka yi tuntube ko ta yi ciwo sai ka ga gaba ɗaya jiki ya karba ba inda baya ciwo sai an kwanta alhali ga shi ɗan ɓangare ne kaɗan ya taɓa to haka ya kamata mummine su kasance duk abin da ya shahi mummine na farin ciki kamata ya su gamu sai wa junansu farin ciki in na bakin ciki ya samu haka nan ya kamata su ga musu yi wa junansu bakin ciki amma kuma ta me ta hanyar da shari'a ta gindaya a tafarki akan tafarki na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam qala wa nabi hurairah radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abu hurairah wanda yabda Allah ta kara tabbata gare shi kale ce قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما زال صلى الله عليه وسلم يا سنبنتي الحسن دان علي بن أبي طالب وندر دع الله تكار تبتا أدرس وعنده الأقرأ أقرأ بن حابس نين عنده يسا عنده وعنده أقرأ بن, بن حابس وجمع زال صلى الله عليه وسلم akwai wani sahabi wanda ake ce mishi aqra dan habis fa qala al aqra aqra radiyallahu anhu yace inna li asharatan min al waladi ma qabbaltu minhum ahadan ina da diya guda goma bin taba bar sumbanta ɗaya daga cikin su fa nazara ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zala sallallahu alaihi wasallam ya kalli aqra fa qala man la yarhamu la yurham dukkan wanda baya jin kai to Allah baya jin kai shi saboda alama akwai alama ta tausayi da jin kai yaro ka dauke shi ka rungume shi ka sumbace shi zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma idan ya kai watsi da shi kenan akwai nau'i na rashin rahma tare da mutum shi yasa shi kuma Allah madaukaki na tahyar da bayi aljaza'u min jinsil amal banda kai haka Allah madaukaki yake sakauta ma da shi sai kuma abin da ya biyo baya na rahama Allah madaukaki wanda ta zamanto ta yalwace komai ta yalwace kowa qala wa an aisha radiyallahu anha an anha an samu wannan hadisi daga aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tace qadima nasun min al-arabi wasu mutane na larabawa wanda suke nisa da shari'a da ilimi na addini sun gabato sun zo ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajen manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi faqalu sai suka ce atuqallabuna subyanu atuqabbiluna subyanakum kuna sumbatta ƴaƴanku yaran ƙananan yaranku فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم يتي مسئي قالوا لكننا والله ما نقبل سيدي موفا من رسوا ده الله بما سنبنتس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم awa amliku in kana Allah naza'a min qulubikum rahma yanzu zan iya mallama zan iya mallaka muku wata rahma idan Allah madaukaki ya zare rahma daga zukatanku idan tausayawa yaro karami na daga cikin nau'i na rahma muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه an samu wani hadisi daga jirir da abdullah wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce man la yarhamu nasa la yarhamuhullah dukkan wanda ya baya jin kan mutane to Allah madaukaki baya jin kan shi baya wa mutane rahma to Allah madaukaki shi ma baya mishi rahma na'am wa na bi hurairah radiyallahu anhu an samu wani hadisi alo daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala baza Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ya ce idan salla ahadukum lin nas falyukhaffif idan ɗayan ku nawa mutane limanci iya musu sallah to ya sassauta ya rangwamta fa inna fihim ad-da'ifa domin a cikin su akwai mai rauni tsoho wanda ya zamanto iya da rauni ko tarshin lahiya ko tsoha wasaƙima akwai marar lahiya wal kabira akwai wanda girma ya kama shi ba zai iya doguwar tsayuwa ba wai da sallah ahadukum li nafsi falyutawwil ma sha'a idan kuma ɗayan ku yake wa sallah da karan kan shi kadai ne to ya tsawaita abin da ya so in zai iya kwana a tsaye da kan surori iyayi yayi amma idan iya tare da mutane to ya lura da halinsu wanda suka zama to iya cikin larura musamman ma wannan zamani namu wanda cututtuka sun yawa ga al'amari na yawan tunanin al'amarin duniya ya yi yawa don ka tsawaita sai wani ya fita daga cikin sallama bai san abin da yake ba na'am wa qala wa fi riwayatin yazo cikin wata riwaya wa zal haja akwai ma abocin bukata ko wanda ya zama to iya cikin bukata an kiraye shi baya da kotiya guda ta sai an kiraye shi wani je ka je ka amshi buhun masara ya zo ya shiga sallah nan da lokaci kaza ina jiran ka azo aka kama aka aka kama dogon sura aka ga bai san abin da kake ba shi tunanin shi kawai wajen buhun masara zai sa na'am وانا عائشة رضي الله عنها أنسى مونا حديثي لقى عائشة ودي الرألة تكارة تبتع قريتا قالت تتي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على يدعو العمل تتي والله تبت مزالة صلى الله عليه وسلم إيا برو أيكي وهو يحب أن يعمل به إيا سويا أيكا تادش يي أيكي ونا أما سبت دوتا لرورة سيبر ونا أيكي خشية أن يعمل به الناس tsoron kan mutane su yi aiki da shi yi furada alaihim kuma a farlanta a kansu wannan kuma misalin shi tahajjud da ya fara yi da dare ya bari sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ce ina jin tsoron ka a farlanta muku shi na'am kuma ba don komai ba saboda rungume da shafaka haka yake cewa lokacin sallah lokacin da ya jinkirtar da sallah ta isha har sai da yanki na dare na uku na farko ya zo Umar radiyallahu anhu ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi as-sala as-sala ya rasulullah yace hadha waqtuha laula an ashuka ala ummati aw kama kana ce wannan shine lokacin ta in ba dan tsoron kadin tsanantawa al'umma ta ba kuma haltar da su na abubuwa da yawa iya bari saboda tsoron kai ya sanya wahala ce ga al'umma wa anha radiyallahu anha hallo an samu wannan hadisi daga Aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta kala tace nahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal rahmatan lahu manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana su zarcewa ta azumi misali maimakon da daga alfijir hudu alfijir mutun ya kame har zuwa magruba isha ruwa sai zamanto ya zarce sai wani shan ruwa shine wisal Mazala sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai da su yi irin wannan azumi na sabu zarce. Wa qalu sai suka ce innaka tuwasil. Mazala sallallahu alaihi wasallama kai kana yi saboda tsananin koyon su da manzala sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma qala inni lastu ka hay'atikum ku sani ni ho ba kamar ku bane ba yanayina ya sha bamban da yanayin inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqi ni ina kwantawa ina bacci ubangiji na na ciyar da ni na shayar da ni wasu malamai suka ce anan ciyarsuwa da shayarsuwa ba wai na hakika bane ba wanda za a ce ga abinci ga insha in ba haka ba sai zama to ba azumi bane ba ko suka ce amma na Allah madaukaki na bashi karhin imanin da zai shagaltar da shi da yunwa da kishirwa na sai zama to kamar ci ne shi shayarsuwa muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi qala wa ma'anahu yuj'alu fi fiya quwwatan man akala wa shariba ina Allah madaukaki na sanya mun karhin wanda ya ci ya sha wa nabi qatada al-harith bin rabi'i radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Qatada al-Harith dan Rabi'i wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira ya Allah da mun ce shi su kara tabbata gare shi yace inni la aqumu ila salah tabbat lalle ina tashi domin sallah wa uridu an utawwila fiha kuma ina nihi in tsawaita a cikin wannan sallah fa asma'u buka as-sabi sai ji kukan yaro karamin yaro fa atajawwaza fi salati sai in takaita cikin sallata in bar wannan ra'ayin da na dauka na tsawaita cikin sallah karahiyata an ashqa ala ummihi kyamaka in tsananta akan mahaifiyar shi domin babu mahaifiya tana shiga cikin muguwar damuwa lokacin da ɗanta yake kuka waninta ma iya shiga cikin damuwa amma ba kamar ita ba domin tana iya kuka hankalinta duk inda yake a tashe yake وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أسمى حديث daga جندب بن عبد الله وان da Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla salata subhi fa huwa fi zimmatillah dukkan wanda yayi sallah ya sallaci sallah asuba to ho iya cikin kangiya Allah madaukaki fi zimmatillah fala yatlubannakum Allah min min zimmatihi bi shay' to fa kad Allah madaukaki ya neme ku na wani abu daga alƙawalin Allah ko kan giya ta Allah zimma fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi duk wanda Allah madaukake shi ya neme shi daga wannan nauyi ko amanar shi ko abin da ya dora mishi a wuyan shi bi da wani abu yudrikuhu to zai riske shi thumma yukubbuhu ala wajhihi sannan kuma ya kifar da shi a bisa huskar shi finar a cikin wutar finari jahannama a cikin wutar jahannama ina abinda Allah madaukaki ne ma gabawa na ya aikata ya aikata kai ya zama to Allah madaukaki bai samu babawa na aikata abinda Allah madaukaki dora mai nauyi na ya aikata shi wa an ibn umar radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi ga Abdullahi da Umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi kala yake almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu kai ya zalunce shi wala yuslimuhu kai ya mika shi ga wajen wani azzalimi man kana fi hajati akhihi dukkan wanda yake cikin biyan bukatar dan uwan shi musulmi kana Allah fi hajatihi to Allah madaukaki na cikin biyan biya mai bukata wa man farraja an muslimin an muslimin dukkan wanda ya kwarenye wa wani musulmi wata damuwa kurbatan wani bakin ciki farraja Allah anhu biha kurbatan min kurabi yawmal qiyamah Allah madaukaki zai kwarenye mishi wani bakin ciki daga cikin bakan cikin ranar kiyama kaga kuma ba sha dai bai daidai ba bakin cikin duniya da bakin cikin lahira amma duk da haka Allah da rahmar shi saboda wancan ga sababi sai zamanto Allah ya kwarinyewa mutum bakin ciki daga cikin bakan cikin ranar kiyama wa man satara musliman dukan wanda ya ruhawa wani musulmi asiri musamman ma abin da ya aikata na kuskure ba al'ada shi bace ba bai saba ba tsautsayi ya zo kamar yadda hausawa suke cewa ya gitta ya ruha mai asiri to satarahu Allah yawmal qiyam shi ma Allah madaukaki zai sitirtar da shi ranar kiyama muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan na karantar da mu jin kai da girmama al'amarin musulmi wa nabi huraira radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ke cewa al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yakhunuhu kadda ya ha'ince shi wala yakdhibuhu kadda ya mai ƙarya wala yuqdhiluhu kadda ya tabar da shi a lokacin da yake neman agaji da kangiya kuma mutum iya iyawa ya kasa bashi wannan agaji da kangiya kullul muslimi alal muslim haramun irdu dukkan musulmi akan musulmi mutuncin shi haramun ne wa maluhu da dukiyar shi wa damuhu da jinin shi attaqwa ha huna mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce tsoron Allah a zuciya ne yake a cikin zuciya ya yi nuni ya zuwa wannan wata ruwaya ta fayushiru ila sadrihi hakaza ya nuna zuwa kirjin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi hasbi mri'in bi hasbi mri'in min ash-sharri ya isa ga wani daga mutu ya isa sharri ga mutum an yahqira akahu al-muslim ya dauki dan uwan shi musulmi ba wata tsiya ba ya wulakantar da shi ya dauke shi ba kowa ba to wannan ya isa zunubi ga musulmi ya zamanto ya kalli wani musulmi dan uwansa da kallo na wulakanci ko dauke shi ba wata tsiya ba babu wani bambanci tsakanin musulmi duk irin nasabar mutum duk irin mulkin shi abin da yake bambantar da su wajen Allah shi ne tsoron Allah na'am wa anhu haka nan an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yaji qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu mazala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce kadda ku yi wa junanku hasada akwai mufa'ala a ciki kan wancan yawa wancan hasada kan wannan yawa wannan hasada wala tanajashu kuma kadda ku yi cinikayya ta annajash shine zire na cinikayya na'am wala tabagadu kadda ku yi wa junanku hushi wala tadabaru kuma kada ku juyawa junanku baya shi kuma natija ne sababi ne na hushi na kiyayya dan galiban da an yi hushi an samu kiyayya sai zama to kowa ya kauda kanshi ya juya baya dan wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd kan wani yayi ciniki a cinikin wani idan wani ya fara ciniki to kai musulmi dan wanka ya fara ciniki bai dace ba ka shiga cinikin wannan sai in ya bari Na'am. Wa kunu ibadallahi ikhwana, ku kasance dukanku bayan Allah ‘yan uwa, al-Muslim, akhul Muslim, ɗan musulmi, ɗan uwan musulmi ne, la ya zulimu, kai ya zalunce shi, wa la ya haƙiruhu, kada ya wulaƙantar da shi ɗauke shi ba kowa ba, wa la ya hazuluhu, kada ya tabar da shi, a taƙwa hahuna, tsoron Allah a nan yake, wa yushiru ila sadrihi talatin, talatin marat, zala sallallahu alaihi wasallama na nuni ya zuwa kirjin shi sallallahu alaihi wasallam su ya cewa taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna bi hasbi imri'in min ash-shar ya ishi sharri ga mutum an ya hakira akhahu muslim ne wulakantar da dan uwan shi musulmi kullul muslimi dukkan musulmi alal muslim akan dan uwan shi musulmi haramun damu jinin shi ya haramta a gare shi wa maluhu da dukiyar shi wa irduhu da mutuncin shi رواه مسلم امام مسلم تدور الحديث قال النجش قال يكاو تفسير النجش ان يزيد في ثمن سلعه متن يددا اكدن wani kaya na saidawa yunada alaiha fi suq wanda ake kira a kasuwa da ita wa nahwiha wanda zai ce gashi abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne wala ragbata lahu fi shira'iha kuma baya da kwadayin ya saida gane ko baya da kwadayin ya sayi shi dai ya ga wani iya so ya cutar da shi sai ce ai kaza kudin abu kaza kaza ne ko na haka na sayi kaza to sai zamanto ba a sai da mai ba dama sun yarjejeniya da wancan ya zira don wani ya ji kuma shi ya sai wancan ya sai da tsada ya cutar da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramtar da wannan wala ragbata lahu fi shira'iha bal yaqsudu yaqsudu an ya gurra ghairahu iya so ya rudar da wani shi ya rudu wani wannan da kai abin da ake saida shi jika goma kaji wani ya zo ya sayi jika goma sha biyar ba a saida mashi ka san baka kasa a tayin da aka yi ko za ka dora ne in ma ka kasa baka kasawa a tayi za ka ce ka sayi jika goma sha biyar alhali shi kuma jika goma ne na'am ina nan ma an ci jika biyar a kanka ta zalunci shi kuma shari'a ta badawa wanda ya samu irin wannan ya samu ya maidawa ma abucin shi ta da ciniki hada nam ya guru hada haram malai ce wannan haramun ne wata dabur juya baya an yi urida an al'insan wa ya hajjuru shi ne mutum ya kau da kai ga mutum ya kaurace mishi wa ya ja'aluhu ka shay'in ladhi wara zahar wa dubur ya sanya shi kamar wani abin da yake bayan shi ne da bayan shi dai nam ina ga muna iya tsayawa akan wannan hadisi na 240 abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure na lokaci ya sha mun ce za mu yi shi lokaci zai shiga abinda muka wari daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya farka na mu na kuma ba a taya ba ina kuma ƙarya ce ya yi kusan abu biyu ya yi tanajushin duk da cewa ba wani ya sanya shi ba amma ya kera sannan kuma ba a yi ba ta da laihi biyu na na laihi biyu ga ƙarya kuma ba